أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke ciki wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid yau muna 30 ga watan jimadar ula hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da 25 sha biyu ga miladiya tana da 2022 sati da ya gabata mun karanci كما يندم يتي وروى الإمام أحمد الرويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول, ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه sharhin wannan hadisi ya gabata kamar yadda malamin sharhin shi za mu tashi a kan fadan malam da ya ce kalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa an sa'id bin jubair kala man qata'a tamimatan min insanin kana adli raqaba kana adlu raqaba rawahu waki' mun ga wurin ko shahi na 150 nan ne muka tsaya ko نعم قال المؤلف رحمه الله وعن جبير وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان نعم dukan wanda ya cire wata laya wadda akwai laya ta shirka musamman ma ta shirka daga mutum yaro ne ko babba ya ga wata laya tare da shi ko ta kambo ya cire ta iya da ikon ya cire ta mun gane ko amma kaka je ka cire wani hargowa ta tashi amma wanda kake iko a kan shi to ko yaro karamin yaro wanda dai kana da iko a kan shi ko ɗanka ko matarka ko abin da ya kama da haka kana adulu rakaba aikin wannan da ya yi kamar ya ɗiyautar da baiwa ce ko bawa ladan wannan rawahu wake ya rawaito wannan hadisi malaci haza inda ahlil ilm wannan wajen malaman ilma ma'abuta ilmi lahu hukumin rafi'i wannan hadisi iya da hukuncin an same shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sahabi ya dangana wannan hadisi ga manzo sallallahu alaihi wasallam li'anna mithla zalika la yuqalu bir ra'yi domin irin kwatamcin wannan hukunci ba a faɗin shi da ra'ayi tun kawai yazo da ra'ayin shi faɗi wannan hukunci a cikin doka ta musulunci ba za a samu wannan ba wa yakunu hadha mursalan sai kasance wannan mursal ne لأن سعيد سعيدا طابعي سعيد طابعي ne وفيه cikin wannan hadisi fa'idar da zamu samu fadlu qat'i tama'im li'annaha shirk akwai falala ta yanke layu ko kambu domin shirka ce kalkashin wannan mala yayi ta'liqi qala fi qurratul uyun فعلى هذا يجب النهي يجب النهي عن تلك التمائم والترغيب في قطعها أبسا ونني زمنتو wajibi ne a yi hani ga rataye layun da ke da shirka tare da su wa targhibu fi qat'iha kuma da kwadaitarsuwa a yan cire ta wa anna zalika mimma yajib kuma wannan na daga cikin abin da ya zama to wajibi ne wa fihi ma'a ma taqaddama annahu shirk kuma cikin shi akwai abin da ya gabata cewa ɗarma irin wannan abubuwa shirka ne hada bauta Allah da wani Allah ne wa bayanu halin salaf radiyallahu anhu kuma cikin shi hallo akwai bayanin halin magabata sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama da wanda suka biyo su baya min ta'zimi shirk qalilihi wa kathiri na bangaren girmamar da shirka karamin shi da yawan shi kadankin shi da yawan shi والنهي عنه كما دهني جمدش فلما اشتدت غربة الإسلام lokacin da kawaicin musulunci ya yi tsanani ya zamanto kamar bako ne a lokacin da da musulunci yake hukumci shi yake hwadi aje yanzu al'amarin ba haka bane ba so tari sai dai a hwadi ya saurara ko kuma mabiyan shi ko wanda mutanen duniya ba sa aiki mafi aglabinsu ba sa aiki da shi a lokacin wannan lokacin da gurbar shi ko bakuntar shi ta yi tsanani fi awamir hadhihi umma a cikin awakhiri hadhihi umma a cikin ƙarshen wannan al'umma sara inkaru hadha wa ma huwa a'zam minhu a'zam munkarat sai zamanto irin musun wannan abu sai aka waye gari ya zamanto na daga cikin manya-manyan abeban da aka ki ana ganin cewa wannan munkar ne bai ma dace ba hatta inda man yantasibu ila al-ilm har ya zuwa ga malaman da suke dangana kansu ya zuwa ilimi idan ka hudu da wannan hukunci sai ga ai wannan abu ne abin kyama ta yaya za ka zo ka cire ya wani abin da yake ya rataya na shirka kama la yakhfa kama a yanda abin baya koyuwa قال ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة سبع وتسعين ومئة وكيع شنه وكيع دن جراح دن وكيع وتمن كوفة wanda ya zamanto thika ne fika mutumin da ya zamanto adali ne mai cikakka har da mahardaci imam shugaba ne babban malami ne sahibu tasanif ma'abucin littattafai wallaha wallaha littattafai min hana daga cikin abin da ya wallaha littahin aljami'u sannan kuma da wani shi daban imamu ahmad ya rawaito daga waki haka da wanda suke tayi ko tsani guda da Imamu Ahmad suna ake cewa tabaka mata sanata 97 ya rasu wa mi'a shekara hijira tana da 197 قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن هكما لا يتي أنسى wannan magana daga Ibrahim, ƙala ya ce, Kano ya karhuna tama'i, sun kasance suna ƙin layu, kullaha dukkanta, min alƙur'ani ko daga alƙur'ani ne wa gairi alƙur'ani da wanda ba alƙur'ani ba. Bayani ya gabata na alƙur'ani domin akwai tozartarsuwa, mutum zai kulla ya dar malaya wadda akwai aya ta alƙur'ani mai girma ya shiga ban ɗaki ko ya shiga cikin halin da bai dace ba. ba zai iya kiyaye alkur'ani da najasa ba shi kuma alkur'ani ba wai sai tunkum gaba ɗayan shi izo 60 za a ce qur'ani ne daidai da aya guda ɗaya qur'ani take mazayin qur'ani take gane ko abu na biyu bannar da ake samu duk inda mim take ko hakuri yake sai an bude shi an tuza an rubuta wani abin da baya da alaka da alkur'ani kaga wannan kuma wata babbar banna ce ya shiga cikin tahriful qur'anil karim ko wulakantar da alkur'ani abubuwa dai da yawa wanda suke tare da in ma ta alkur'ani ce to kiyaye irin wannan abubuwa na da wahala nam wawal imam ibrahim na ne miki nam قال بن إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي متمن كوفة يكنى أبا عمران أنا مي الكنية دا أبو عمران ثقة ثقة من كبار الفقهاء na daga cikin manya-manyan malaman fiqhu qala al-mizzi imam mizzi ke cewa rahimahullah dakhala ala aishata wa lam yathbut lahu sama'un minha ya shiga wajen aisha radiyallahu anha sai dai kuma bai tabbata ba cewa ya dauki wani hadisi daga gare ta mata sanat 96 wa 96 ya rasu hijira tana da gomiya tara da shidda walahu hamsuna sana au nahuha iya da shekara hamsin ko kama da kusan shekara hamsin ƙauluhu farashi da ya ce kano ya krahunar tama'im dala ɗi musu magana wani kano ya krahunar tama'im sun kasance suna kyamal wannan layoyi ila akhirihi ya zuwa ƙarshen abin da ya faɗi muraduhu bi zalika manufashi da wannan anna ashaba abdullahi bin mas'ud sahabban abdullahi dan mas'ud ka alqama misana alqama wal aswad da aswad wa abi wa'il da abi wa'il wal harith bin suwaid da harith dan suwaid wa ubaidatu sulami da ubaidatu sulami wa masruq da masruq wa rabi' bin Khuthaim da Rabi dan Khuthaim wa Suwaid bin Ghafala wa ghairuhum da waninsu wa hum min sadati tabi'in suna daga manya manyan tabi'ai wa hadhihi wa hadhihi siga wannan kuma salo ko siga yasta'miluha Ibrahim fi hikayati aqwalihim iya bujuro ta ne iya aiwatar da ita a lokacin da yake faɗin maganganun wannan malamai tabi'ai كما بين ذلك الحفاظ كما يندى معلمي من يمن من يم معلمي سكي بياني كالعراقي مثال عراقي وغيره دونش قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل ما ليتي أتكالكشن ونن فدا أكوي مسألولي الأولى تفرقو تفسير الرقى والتمائم أكوي تفسيري بياني كم معنى منين رقى kuma da tama'im layu ko abin da za a ɗarma a rataya. A saniyatu tafsiru tiwala, shi ma akwai cikin wannan babi akwai tafsiri na menene ma'anar tiwala. A salisatu ta uku, ana hadhihi salasata kulluha mina shirk, cewa wannan abubuwa guda uku da aka ambata da ruka da tama'im da tiwala. dukkansu ɓangarurruka ne na shirka min gari istisna ba tare da toge wani ba shirka ce shirka ce sai dai a samu karamar shirka a samu babbar shirka wanda ya tunanin cewa laya ko kambin shi shine zai iya kare shi daga wani abu tabbata wannan ya hada bauta Allah da wani Allah madaukaki wanda kuma ya dauke su a'a wasila ce sababi ne to wannan sai a ce yayi shirka karama amma da sharaɗin abin da ya laya ko kambu ko abin da ya kama da haka baya da alaƙa da shirka in irin layin ne da sai an kiraye aljannu an yi maganganu ko an tahi da dare ko sai an an yi da baya da baya ko sai an yi tsirara ko sai an kai wajen kabari ko sai an binne gindin wani abu duka wannan abubuwa ne na shirka domin duka aljannu ne suke umarni da irin wannan abubuwa idan ko wannan ne to in ya zamanto shirka ne rabi'atu ta hudu anna ruqyata bil kalam al haqq min al ayn wal huma laysa min zalik cewa ruqiyya da magana wadda ta zamanto ta gaskiya ayoyi na alqur'ani ne ko ambato ne addu'o'i ne wanda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin kambun baka ko masassara ba a lissafa ta daga cikin abeban da aka hana الخامسة مسألة بير أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء cewa laya idan ta kasance daga alkur'ani ne mai girma malamai sun samu sabani akan ta halatta ko ba ta halatta ba abin da yake tabbat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi ba sabai bi ba wannan tabbat ne addu'o ruku'i ke koyawa mutane suna yi ba laya ba to amma idan an tahi dalilin alkur'ani sifa ce ta Allah an rataya misali ko mu'awwazataini ga yara wanda ba za su iya karatu ba ko abin da ya kama da haka shi ma nan malamai kamar yadda bayani ya gabata sun samu sabani wasu sun ce bai halitta ba dalilin cewa da wuya mutum ya kiyaye tozartar da alkur'ani mai girma da najasa kuma bugu da ƙari kamar yadda muka yi bayani kan cewa malaman tsubbu suna buɗe duk inda hakuri yake ko inda minjaye yake ko abin da ya kama da haka a rubuta sunayen wasu a rubuta sunayen aljannu a rubuta sunayen wannan a wannan kuma tozartar da alkur'ani ne ta harifi ne jirkitar da alkur'ani ne mai girma akan wannan babi wancan malamai suka ce bai halitta ba wanda suka tahi kuma ya halitta kan cewa ai alkur'ani ne mai girma wanda zai yi ya dogara da Allah ne madaukaki hal hiya min min zalika amla shine malamin ce wannan na daga cikin abeban da aka hana ko kuma a'a malamai sun samu sabani akan shi as-sadisatu mas'ala ta shidda anna ta'liq al-awtari ala ad-dawabi min al-'ayn min zalik rataya al-awtar wannan igiya ta kwari wadda ta tsuha aka tazge ta jahiliya suna in sun ɗauke ta sai su rataya ta a wuyan dabba da nihin kare kambun baka ko abin da ya kama da haka to wannan shi ma an lissafa shi iya daga cikin wannan iya daga cikin abeban da aka hana ya shiga daga cikin tiwala a sabi'atu mas'ala ta bakwai alwa'idu shadidu ala man ta'allaka wataran akwai narkon azaba mai tsanani barazana ta da azaba mai tsanani akan wanda ya rataye wannan tisga ko kuma igiya ko yawa wadda aka yake da suna aka dar mabaka da ita tana da suna ta kuma maimance sunanta ne ke da wasu ko akwai wanda ya sani igiya ta wannan wadda ake da galiban tsirkiya masha Allah tsirkiya to ita ce ake cewa wannan tsohon tsirkiya idan ta cire sai a zo sai su da su darmawa wata dabba raƙumi ne ko tinkiya ko akuya da sunan kare shi daga kambun baka ko tankawa mu a hausa da muke cewa tankawa a saminatu mas'ala ta takwas fadlu sawabi man qata'a tamimatan min insani akwai falala da girman lada ko falalan lada ga wanda ya cire wata laya daga mutum ya ganta ya tizge ta tasi'atu anna kalama ibrahim la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilaf mas'ala ta tara shine magana ibrahimu nakhai bata yi cin karo ba da abin da ya gabata na sabani tsakanin malamai li'anna muradahu ashabu abdullahi bin mas'ud iyanihim abokan ko wanda suke tare da abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala al-mu'allif rahimahullah babu man taraka man tabarraka bi shajaratin aw hajarin aw nahwihima babi wanda yake bayanin wanda ya nemi albarka da wata itaciya ya nemi yayi tabarruki da wata itaciya ko kuma wani dutse ko abin da ya kama da haka قال المصنف رحمه الله تعالى مالا وند رحمة الله تقار تبتا قريشي باب من ترك من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما كبقعة أو قبر misali wani wuri wanda za a keɓanta ce ai wannan wuri mai albarka ne ko wani garin waliyai mutum ya nemi albarka a wurin ko kuma ko kabarin kanshi wa nahwi zalika da makamanta haka ai fa huwa mushrik to idan ya aikata wannan ya zama to mushriki ya aikata shirka قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان in yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda suratul najm aya daga aya ta 19 zuwa ta 23 Allah madaukaki na cewa afra'aytum kubani labari game da allolinku allata da uzza da manata da wata allah ta uku thalithatul ukhra wa manata thalithatul ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha yanzu kun danganawa kanku diya maza namiji wa lahu al-untha shi kuma ku danganawa allah madaukaki mata tilka qismatun dhiza tabbat wannan rabo ne na zalunci wanda an yi son kai an yi zalunci a cikin shi babu adalci a ciki in hiya illa asma'un sammaitumuha wannan alloli naku kawai sunaye ne wanda kuka kiraye su kuka sanya musu sunaye antum ku wa aba'ukum da mahaifan ma anzalallahu biha min sultan Allah madaukaki bai sabkar da wannan wannan alloli ba ko sunayen alloli da wani dalili ko sababi in yattabi'una illa zann ba abin da suke bi mutane sai kawai zato wa mata huwal anfus da abin da ransu rayuka suka raya musu san rai walaqad ja'ahum min rabbihimul huda kuma tabbat shiriwa ta zo musu daga ubangijinsu Allah madaukaki ya aiko manzo da littafi wanda ya kiraye su abautawa Allah shi kadai ba tare da an hada bautar shi da wani ba malam yayin sharhi yace wa kanat latu lisaqif latakin wannan gumki ne na kabilar saqif wal uzza li quraish ita kuma uzza gumki ne na quraish quraishawa wa bani kinana da diyan kinana wa manata li bani hilal ita kuma manatakin wannan ta diyan hilal ne wa qala bin hisham kanat li zuhail wa khuza'a ibn hisham tace yace wannan manatakin wannan ta kasance ta kabilar Huzaili ne da Khuza'a. Fa'amman latu faƙar aljamhur bi takfifita, latikin nan jamhur sun karanta da takfifita takin sun mata ba mata ƙarhi ba, an sauƙaƙar da takin bi takfifi atta. wa qara ibn abbas abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi wa ibn zubair da ibn zubair wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi wa mujahid da mujahid wa humayd da humayd wa abu salih da abu salih wa ruwais an yaqub da ruwais daga yaqub bi tashdid ta kuma suka wa ta shadda allatu kenan takin ma suka mata shadda fa'alal ula game da ma'ana ko karatu na farko qalal a'mash imamu a'mash yace sabmun lata min al-ila sun ambaci allata sun ciro shi ne daga Allah daga ila wal uzza min al-aziz kuma uzza sun ciro sunan wannan ne daga sunan Allah al-aziz qala ibn jarir ibn jarir muhammad ibn jarir at-tabari wanda yarda Allah rahma Allah ta tabbata gare shi ce وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى sun cirato sunanta ne daga suna Allah madaukaki faqalu allata mu'annathatu minhu suka ce ai macen Allahu ne suka ce allata ta'ala Allahu amma yaqulun uluwan kabira Allah madaukaki ya ya daukaka game da abin da suke fadi daukaka wadda ta zama to mai girma qala wa kadha al-uzza min al-aziz haka kuma suka cirato suna na uzza daga aziz qala bin kathir muhammad bin kathir rahimahullah yake cewa allat kanat sakhra bayda manqusha wata dutse ne kwari wanda aka mai zane aka sassaka shi alaiha baitul bita'if akanta akwai wani gida a ta'if lahu astarun wa sadana sana da uh, astar kamar rido-rido da sanada da wanda suke kulawa da su wa hauluhu fina'un mu'azzam inda ahli ta'if kuma gehenta akwai wani falfajiya wanda ake girmama shi abin girmamawa ne ga mutanen ta'if wa huwa saqif wa man tabi'aha wa min wa man tabi'aha ita ce kabilar saqif da wanda suka bita yaftakhiruna bihi ala man adahum min ahya'il arab suna yin alfahari ga wanda ya musu adawa daga yankuna na larabawa ko kuma kabilu na larabawa ba da ƙuraishi bayan ƙuraishi ƙala ibn hisham ibn hisham yake cewa fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mughira bin shu'ba manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi ya aika mughira dan shu'ba fa hadamaha ya rugazar da wannan Allah ta su wa harraqaha ya kona ta binnar da wuta wa ala thani gama ga luga ta biyu ko tafsiri na biyu da aka wa ta shadda ƙalibin abbas abdullahi ɗan abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce kana rajulan ya luttu sawik wani mutum ne da aka samu wanda yake dama sawik lil hujjaj sawik gari ne na fulawa ko na alkama wanda za a zuba romo a ciki da mai a jujjuya shi gane ko sai zamanto ya zama kamar wani abu abinci mai daɗi to sai zamanto iya dama musu wannan sawiƙaƙin alhazai iyawa alhazai abinci falamma mata akafu ala kabari lokacin da wannan mutum ya mutu saboda alkhairin da yake wa alhazai sai suka yi suka yi ka bautawa wannan kabarin shi zakarahu al-bukhari imam al-bukhari ya ambatar da wannan قال وفي النهاية تكن تعليق دي نعم ذكر البخاري أخرجه البخاري أكلكشن نعم قال ابن عباس عبد الله بن عباس كان يبيع السويق والثمن عند صخرة wannan mutum ya kasance iya sai da wannan sawiq wannan nau'i na abinci wasaman da dungule inda sakharatin wajen wani dutse wa yasluhu alaiha يصلوه عليها فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة lokacin da wannan mutum ya mutu sai zamanto kabilar saqif suna bautawa wannan dutse i'zama li sahib sawiq girmamawa ga wannan ma'abucin wannan mai abinci wa an mujahid nahwa kwatamcin imam mujahid iya da magana kwatamcin wannan magana wa kala falamma mata abaduhu lokacin da wannan mutum ya mutu sai suka bauta mashi rawahu sa'id bin mansur sa'id dan mansur ya ruwaito shi wa kaza rawa bin abi hatim haka imam ibn abi hatim ya ruwaito an bin abbas daga abdullahi dan abbas wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi annahum abaduhu cewa sun bautawa wannan mutum وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم كما da kwatancin wannan magana ce daiwa daga ma'abuta ilimi suka faɗi qultu mala yace wala munafatu bainal qawlayn babu cin karo tsakanin wannan maganganu guda biyu fa innahum abadu sakhara wal qabr domin mutane sun bautawa wannan dutsi kuma sun bautawa kabarin wannan mutum ta'allahu ta'alluha ta'alluhan wa ta'ziman sun allantar da ita kuma kuma sun girmama ta ko kuma da nihin allantaswa da nihin girmamawa wal mithli hadha bunyat al mashahid wal qibab ala al qubur kuma da irin kwatamcin wannan abu ne sai aka gina mashahid kamar gida dakuna wanda suka zama to wa qibab da qubba wanda za a zo a irin ha a mata wannan haka ta tai sama akan kaburruka wattukhidhat awthanan kuma sai aka rike su abin bauta gumaka ne wa fihi bayanu anna ahlal jahiliyyati kanu ya'buduna salihin hallo a cikin wannan gaba akwai bayanin cewa jahilai a lokacin jahiliya mutane suna bautawa nagartattun bayi wal asnam da gumaka wal awthan da wathan shi in aka ce wasan duk abin da aka bautawa kuma bayan Allah ko da ba a sassaka shi ba mun gane ko shi kuma sanam abin da aka sassaka shi wa amma al-uzza game da uzza wa qala ibn jarir muhammad ibn jarir tabari rahimahullah yace kanat shajaratun alaiha bina'un wa astar itaciya ce wadda akwai gini a gehenta kuma da rido ko kuma sitira binakhlatin baina makka wa ta'if a gindin wata nakhala wadda take tsakanin makka da madina nakhala binakhala wuri ne tsakanin makka da madina kanat quraish yu'azzimunaha quraishawa sun kasance suna girmama ta kama kala abu sufyan yawm uhud kama yanda abu sufyan ranar yakin uhud ya ce lanal uzza wala uzza lakum shi iya guri iya tunkaho ya ce bubuna da uzza ku ko ba ku da uzza iya gorawa musulmi wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi ya cewa sahabbai qulu Allahu maulana wala maula lakum mu Allah shine mujibancin mu ku kuma ba ku da mujibanci babu mai kare ku babu mai sauku na'am rawan nasa'iyu imamu nasa'i da wabni mardawai da ibn mardawai wanda rahama Allah ta kara tabbata gare su an abi tufail daga abu tufail kala radiyallahu anhu kala lamma fataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makka lokacin da mazala sallallahu alaihi wasallam ya bude makka daga garin kafirci ta koma garin musulmi ba'atha khalid bin al-walid ila nakhla Khalid dan Walid ya manzala sallallahu alaihi wasallam ya aika Khalid dan Walid ya zuwa wannan wuri wa kanat biha al-Uzza kuma a wannan wuri akwai Uzza wa kanat ala thalatha thalathata samarat fa quti'at thumarat wa hudima al-bayt allati alladhi kana alaiha thumma ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا فرجع خالدا فلما أبصرته السندة أعنم أمعنوا أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزى يا عزى فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشزة شعرها ناشرة شعرها تخفن التراب على رأسها فأممها بالسيف فقتلها ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السطور السيور والعهن رواه عبد بن حميد وابن جرير أنا إيادة صوف لعل muna iya tsayawa a wannan gaba insha Allah sati na gaba sai mai tafsirin wannan gaba abinda muka wada daidai Allah ba mu lada ana baya na'am qala fi nihayati as-sala as-saman can na biyu da yace su yi kakin wannan kala as-sala'u as-saman shine dungule fi fatil bari yazo a cikin fatil bari da juz'i na 8 shahi na 433 wa akhraj bin abi hatim min tariq amr bin malik an abi jawza an ibn abbas wa lafzuhu fihi ziyadatu kana yaluttu sawiqa ala al-hajar fala yashrabu minhu ahadun illa illa saman نعم فعبدوه واختلف في اسم هذا الرجل فعن مجاهد كان رجلا في الجاهلية على صخرة بالطائف وعليها له غنم فكان يسلو من رسلها من رسلها ويأخذ من زيب الطائف زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيسا ويطعم من يمر به من الناس فلما مات عبدوه وزعم بعض الناس أنه عامر بن ضرب انتهى ملخصا نعم شنو يزو أتكن يا يتي الصلاة كنا السمن أنا نهين مي كو دنقلي دسكرر مي يزو أتكن فتو الباري حكا أخرج ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم يفتد شدق حنيا تعمر بن مالك دقا أبو الجوزاء daga Abdullahi dan Abbas wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare su wa lafzuhu fihi ziyada kuma lafazin shi akwai dadi a kan shi kana yuluttu sawik ala hajar ya kasance iya dama wannan sawik akan dutse fala yashrabu minhu ahadun illa saman ba wanda yake shan wani abu a cikin wannan sai dai kamar mai ne zaka sha saboda yawa fa abaduhu sai suka bauta mishi wa ikhtalafa fi ismi hadha ar-rajul wa ikhtulifa fi ismi hadha ar-rajul malamai sun samu sabani a sunan wannan mutum an samu daga mujahid yace kana rajulun fil jahiliya ala sakhra bi ta'if yace wani mutum ne dai akan dutse a ta'if wa alaiha lahu ghanamun kuma akan wannan dutse iya da dabbobin shi fa kana yasluhu min risliha wa ya'khudhu min zabib at-ta'if daga wannan mai na dabbobin shi kuma haka daga zabibi na mutanen ta'ifa yake daukawa wa aqid da cuku fa yaj'al minhu haisan sai ya gangama yayi hais wa yut'imu bihi man yamurru bihi minan nas sai ciyar da wanda ya huce daga wurin shi mutane ya ciyar mutane ya ciyar da dukkan wanda ya huce daga wurin shi falamma mata abaduhu lokacin da ya mutu sai suka bauta mashi wa za'ama ba'd an-nas wasu mutane suka raya annahu amir bin zarb suka ce amur ne dan zarb annan malam magana malam ta kare a takaice daga abinda muka wari daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk